أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله كان يومنا شاب يرقى وتنجماد آخرة hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1444 wanda ya daidai da takwas takwas ga watan jambiye miladiya ta 2022 domin ci gaba da wato karatunmu na cikin wannan littafi na khulasat ta'zimul ilm da muka fara daura wannan a jiya idan ba manta ba mun tsare ma'aqid na wato asabi wanda malam ya kawo mana magani akan mubadara zuwa ga tahsilihi wato al'ilm da kuma iktinami sinnu siba wa shabab wa shabab da ribautuwa game da abin da ya shayi shekaru na kuruciya da kuma wato samarkantaka wanda mun gani irin asar na magabata da kuma yadda magabata suke ba da himma a wajen wato kokarin karatu a lokacin da ake yarinta yau zan mu tashi insha Allah al-maqidu samin wato maqid na wato takwas al-maqidu samin malin yace luzumu ta'anni fi talabihi wa tarki al-ajala wato kalazumci wato abin da ya shahi at-ta'anni menene at-ta'anni shine bi a sannu kalazumci bi a sannu fi talabihi a cikin neman iliminka ya ce wa tarkil ajala da barin gaggawa ka ce kai gaugawa kai kake kawo nan da nan ka tashi kawo ka tashi da karatu malam yake cewa inna tahsila ilmi la yakunu jumlatan wahida wannan haka ne yace ka san da cewa lalle samun ilimi ba zai zamanto ba wato jumla wahida kai tsaye kawai an tashi an wayi gari kai ka ganka kawai kayi ilimi lokaci guda ya ce izir kalbu ya du'ufu an zalik saboda ita zuciya tana rauni akan wannan ba zai wa a ce wani zuciya shi kawai kai tsaye ya tashi kawai yayi ilimi babu wanda aka aike shi da ilimi ko kuma babu wanda aka aike shi aka ce a cikin wasu watanni kawai ko kuma 'yan kwanaki ya zamanto kimimi ya gama komi akan ilimi jumla wahida yace wa inna lil ilmi fihi thiqalan ka thiqalil hajari fi yadi hamirihi yace ka san da cewa lalle ilimi yana da yauni kamar yaunin dutsi idan mutum ya dauke shi akan hannun shi misali ka samu katon dutse ka daga shi kaga ai yauni gare shi ba zaka iya rike shi ba yace to haka shi ma ilimi yauni gare shi dan haka ba ka ce ba wato kai jumla wahida kai tsaye kawai an waye gari wato kai ka zamanto mai ilimi a lokaci guda kenan ilimi ba a samun shi a wannan hanyar ilimi shi hanyar mai ake samun shi bitadarruj kenan ka ringa yin shay'an fa shay'an kadan kadan kadan kadan sai ya zamanto ka gamu ka tattara ka tattara saboda zuciya ba ta iya dauka kai tsaye lokaci guda wato ka ce ka samu wato ilimi wanda yake cewa qala Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa inna sanurqi alayka qawlan thaqila game da abin da aka faɗi ma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa lalle zan mu aiko maka wata faɗa wadda take mai yauni wata faɗa ce mai yauni shine alqur'ani kenan alqur'ani yauni gare shi yace idza kana hadha wasful qur'anul muyassar idan ya zamanto wannan shine siffa alqur'ani wanda yake a sauƙaƙe Allah ya ce inna sanulqi alayka qawlan saqila wanda kuma Allah can ya ce walaqad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min mudakkir an yassara an sauƙaƙa alqur'ani amma duk da haka nan Allah ya ce inna sanulqi alayka qawlan saqila malam yake cewa mi yace to ka san da cewa fa ma zannuka bi ghairihi min al'ulum to ni kake tunani ni kake zato game da wani ilimi wanda ba qur'ani ba qur'ani an ce qawlan saqila faɗa ce wadda take mai yauni to ina ga wani ilimi daban wanda yake ba qur'ani ba kaga abu ne ashe wanda yake da yauni yace wa qad waqa tanzilul qur'an ri'ayatan li hadha al-amri munajjiman munajjaman mufarraqan bi'tibari al-hawadith wan nawazil malan yace haqiqa ya abuku sabkuwar alkur'ani mai girma wato akan wato wani abin da ya shahi daidaito ko kuma ka ce akan kula da wasu al'amurra wanda suke Allah subhanahu wata'ala da zai sauko alkur'ani sai ya sauko shi wato a rarrabe sai ya sauko shi kashi kashi kashi ya sauko shi akan hawadis da nawazil akan wani abu ya faru sai Allah subhanahu wata'ala ya sauko alkur'ani akan wani abu ya faru ko kuma wani abu ya faru Allah subhanahu wata'ala sai ya sabko da alkur'ani shi yasa malam yace qala Allah ta'ala yace Allah subhanahu wata'ala yake cewa game da abin da kafirai suke cewa wa qala allazina kafaru wanda suka kafirce suke cewa laula nuzila alayhi alqur'anu jumlatan wahida yo dan me yasa ina ma a ce yo a turo ma annabi sallallahu alaihi wasallam qur'anin kai tsaye a turo mishi littafi ne gashi nan guda an sabko mishi ya ce ai Allah ya aiko shi to dan ba a turo mishi ba duka alqur'anin yazo ya bayyana mana shi gashi nan Allah ya ba su amsa yace kazalika ai abin da ya sa muke sabko shi a rarrabe saboda hawadis Allah ya ce linu sabbita bihi fu'adaka dan mu tabbatar ma wato dan mu tabbatar da zuciyarka da zamanto wani abu in ya faru da annabi sallallahu alaihi wasallam sai wahayi ya sabko mishi idan kaga an sama zuciyar shi nutsuwa an tabbatar da shi ya samu amsa kamar yadda wasu zasu zo su ce ba annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam wata tambaya a mishi tambaya sai wahayi ya sabko mishi a ce kaza ga misali karsami Allahu qawlan lati tujadiluka da ta zo ta ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam gashi mijin ta kaza da kaza da kaza da kaza ta bashi labari annabi ya ce a shi bai san bayani za a yi kawai shikenan ta je ta yi hakuri kaza da kaza da kaza da kaza wu Allah ya sauko wahayi ce karsami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allah sami'un alim inna Allah sami'un basir kenan wannan shi yasa ake sauko da alkur'ani haka wato abin da ya shahi a rarrabe da hawa da sai ce ka zalika lin sabbita bihi fu'adaka wa rattalnahu tartila malam yace wa hadhihi al-ayatu hujjatun fi luzum at-ta'anni fi talab al-ilm wannan ayoyin wato hujja ne akan mutum ya lazimci bi a sannu wajen neman ilimi bi a sannu wajen neman ilimi kamar inda bayanin mu jiya da muka yi cewa idan ka tashi neman ilimi ka fara da muhtasarat ka fara da kankana ka fara da kowane fanni kowane fanni kada ka tashi kai tsaye kai ka zo ka ce fatahul bari za ka fara da shi kada ka zo ka tashi kai tsaye kamar yadda muka ce da zawon fiqhu ka ce ka dauki littafi wanda yake da sabani kaji an ce bidayatul mujtahid ai ai bidaya ce a ce idan aka ce bidaya da larabci me bidaya farko ko farawa ka ce a to tunda bidaya ce ni zan fara da bidaya to a bidayan nan ba irin bidaya ba ce ta farko ko kuma kuma kuma ka duba sunan me aka ce maka bidayatul wa mujtahid wa nihayatul muqtasid kenan ka fara da kadana wanda suke babu sabani wanda suke nan da nan zaka dauka ka fahimta sai zamanto a waye gari wato ka samu wato wannan ilimi yace wa tadarruju fihi da wato bi da aka ce tadarruj kamar etap par etap neman ilimi ya zama to etap par etap bin da kake ma neman ilimi shine etap par etap daga wannan etap in aje wannan etap in aje wannan etap in aje wannan etap in kada ya zama to ka tsi ka fara da wannan ka buro can ko kuma kawai ka taba ganin mutumin da aka waye gari kawai kai tsaye gan shi a sama babu sai da ya hau matattakara matattakara yake hawa yake taka ya taka ya hau tsoro ya wuce to wannan dole sai da bi a sannu shine wa tadarruj yace wa tarkil ajala da barin abin da ya shafi gaggawa kada ka ce kai kai so kake kai gaugawa a wajen neman ilimi sai ka je wajen gaugawa da kake wajen neman ilimi ka rasa duka ka rasa kamar yadda mun yi bayanin shi wato shi ma dai jiya malam yace kama zakara ul khatib al baghdadi fi fiqh wal mutafaq fil faqih wal mutafaqqih kamar yanda al imam al khatib al baghdadi ya ambata a cikin littafin shi al faqih wal mutafaqqih wal raghib al asfahani fi muqaddimat jami' al tafsir shi ma yayi bayani irin wannan yake cewa min shi'ri ibn nahasin al halabi qawluhu yace daga cikin shi'irin dan nahas alhalabi faɗar shi yake cewa alyawma shay'un wa gadan misluhu min nujibil ilmin min nukhabil ilmi allati tultaqahu ya يحصل المرء بها حكمة إنما وإنما السيل اجتماع النقد نعم فالإذن يا منكر ناجم من sai an sake wannan applet yace al-yawmu al-yawma shay'un wa gadan misluhu shi neman ilimi idan kana so kai neman ilimi al-yawm yau shay'un wani abu dan kadan wa gadan misluhu gobe ma haka dan kadan yau ka dauki kadan gobe ka dauki kadan jibi ka dauki kadan yace mine min nukhbil ilimi daga cikin zababbin ilimin muka yanzu misali ka fara da ƙarana yau ka ɗauka gobe ka ɗauka jibi ka ɗauka shine al-yawmu shay'un wa gadan misluhu ai misluhu fi shay kenan abinda ka ɗauka haka da daga cikin wanda aka zabo na ilmin muka yace allati tultaqatu wanda ake tsintawa wanda ake tsintawa wanda aka zaba aka tsinto kenan ka ringa ɗauka shay'an fa shay'an kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan wato ka ringa ɗauka yake cewa yahsulul mar'u biha hikmatan da wannan ne zaka samu wato hikima zaka samu wato ilimi wanda zai tabbatar da ka yanzu misali duk lokacin da ka je wajen karatu misali ga littafin ka na karatu in aka yi karatu abin da yake da alaka da karatun sai ka rubuta amma a gehe amma a hashiya amma a wani bangare daga bangare guda kuma kana da wata kayyan ka ta rubuta fawaid kurasa ka ta rubuta fawaid wannan ta rubuta fawaid la'alla malam yana karatu zai kawo wani abu na fa'ida wanda la'alla ba ka same shi ba a wani waje kenan sai ka rubuta a wannan kurasar taka yanzu akwai littattafai wanda na malamai zaka gani an ce fawa'id ne fa'idodin shi ne kawai wanda ya rubuta fa'idodi fa'idodi har aka gama aka yi littafi da su sali ibn al-qayyim yana da al-fawaid fa'idodi ne zaka ga shamila kowane bangare akwai yau ka je wajen karatun tafsiri ka ji wata fa'ida wata ka'ida ta tafsiri wata fa'ida ta kaza wata fa'ida ta aƙida wata fa'ida ta kaza sai ka ringa rubuta a wannan in ka zo gida wannan kayyan taka da zaka bude wannan fa'ida ka ringa karanta to zata zamna maka kuma har abada ba zaka mance da ba in dai ka zam ka yi raja'a ta kuma in misali wani abu ne wanda yake bukata har da ka har da ce to zaka gani tabbas ya zamna maka saboda kana har sai ka tuno ma lokacin da malamin ya faɗi wannan abu sai ka tuno to yau da gobe yau da gobe take sa wato ka zama ka wannan in shi yace wa inna ma as-sailu ijtima'un nuqat yace ai wato korawa da ka gare ta ruwan sama da yake sabkowa haka ga korama ta cika yace menene ijtima'un nuqat tsatsafan nan da take zawwa shine yake cika korama yanzu ruwa da ake ya ake ruwa gut-gut ne yake saukowa gut-gut kowane gut daban yake daban ya ciro daga can ya zo kake ganin sa haka kamar in ka duwaye ka ce kawai kamar indararo ne aka zubo tare amma gut-gut gut-gut gut ne yake to wannan zai gamu zai gamu ya zama to sayil idan aka ce sayil shine misali korama wadda take babba ko tabki korama can gashi can fahtamala sailu zabadar rabiya kenan korama yace to wannan daga ina take yace mine ijtima'un nuqat gaggamo wannan gut inda suke zawa su suka wato hadata malam yace wa muqtada luzum ta'anni wa tadarruj yana daga cikin abin da ke lazumta ta'anni da bi a sannu da tafiya a hankali wajen neman ilimi yace albada'atu bil mutunil qisar al musannifa al musannafati fi fununil ilm yace kaji ko ka fara da ni mutunin kisa matani wanda suke takaitattu wanda aka allafa a cikin fununu na ilimi cikin fanni-fanni na ilimi matani wanda yake takaitacce matani wanda yake takaitacce idan zaka fara neman ilimin ka ka fara da wannan matani ka je ka hardace su shine yace hifzan gaji ko hifzan ba wai kawai ka fara ba kawai ka zo wajen karatu nake so malam an zo an fara gashi nan babu kaza da kaza da kaza an wuce kai baka harrace ba baka raja'a ba mu matsalan mu haka ne na farko baka raja'a ba kuma baka harrace ba idan kaga ba yanda za a yi mu samu abin da muke so kawai zan mu yi ta yi zan mu yi ta yi shi yasa zaka ji wani yana cewa ni fa na jima ina neman ilimi amma har yanzu sai a hankali saboda ba muraja'a ba harda to kaga ba ya zama shi yasa malam ya ce ma hifzan wastishrahan kai harrace shi sannan kuma ka nemi sharhin shi yanzu misali da ka zo kake harda shi ko kuma kana shari kana neman sharhi wajen malami kana harda ko kuma yi da ka fara harda har ka huce wurare wurare to ban ka zo kake neman sharhin kaga a wajen sharhin da ake ma da ya matanin yana zamna a kanka ko da littafin naka a rihe idan malamin ya karanto yana ma sharhi kai kana wannan shi ilimi in ka harzace kamar wani kamar wani mai ake ce mishi eh, wani connecto ne ko wani amfurwa rouge ko kuma wani bluetooth yanzu bluetooth in ka kunna bluetooth in ka wannan ya kunna daga ina suke gamuwa kawai ka ji an ce ma sun yi connect to ilimi in ka harrace haka ne kai tsaye daga abu ya zo maka misali yanzu da kake tunanin yanzu duwa ka ji malaman da ake tambaya a ce malam lallawa ne yana tambaya kaza da kaza da kaza da kaza ya ake dalilai su zo musu da ayoyi da wannan duka ka ji malam kamar yayar muraja a wannan ya harrace da ya harrace abin ya zamna mishi baka san ba ta kaka kawai yace ma eh hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari ko kuma cikin sunan abi dawud ko kuma cikin musnad abi ya ala al-musali ya zo hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza da kaza da kaza dan haka akwai maganganun malamai wasu malamai sun tsaye kan cewa akai kaza da kaza magana rajiha wadda take ita ce kaza da kaza da kaza ya kawo maka baka da zaka tambaye shi ka ce mishi malam gobe zan ma tambaya akan kaza baka gani mishi ba wani aka cikin sallah za a buga malam da Allah muna tambaya game da mutumin da yayi kaza da kaza da kaza wata mas'ala shi ka gani a zamanin annabi ba a taɓa yin irin ta ba amma kuma zai kawo maka dalili saboda mi konektan nan da bluetooth in nashi da ilimi da kwallon shi da ilimin da ya hardace sun haɗu direct kawai yana shigowa he je kafte ya janyo mishi su ya janyo janyo mishi su kai baka sani ba wata wani taron malami yana karatu ma zai zo karatun da yake umu bai karanto ba wasu abubuwa daban kawai yana karatun ne zaka gani abubuwa suna zo mishi bai san ma ta yaya suke zo mishi me ake so kai hardace hardace hardace in ka zo har da kawai hardace komi su da kansu za su rattabu za su daidaitu in dai ka nemi ilimin ka hardace ka je ka nemi ilimin wajen malamai suka ma sharhi aka maka bayani to daga an zo maka kan mas'ala ba za ka tsaya ba kana wani a ni dai a makaranta da ana cewa ko yane ne hadisi ne to ko magana sahabi ce to wallahi dai ban sani ba kamar kuma lokacin na ji an ce da ibi ne to kaga duk kai a rikita kake baka samu ba doctor wanda yake mai kyau ka wannan shi ilimi dole sai da arza shi yasa malam yace haifuzan sannan wastishrahan ka nemi sharhi wajen malamai kamar yadda muka yi bayani akan malaman da zaka yi karatu wajen su malam yace wal mailu عن مطالعة المطولات التي لم يرتفع الطالب بعد إليها yace da barin karkata game da abin da ya shahi da karkata game barin karkata game da abin da ya shahi karatun manya-manyan littattafai wanda wato ba zai zamanto ba ka samu wani amfani da su a wannan lokacin naka amma idan ya zamanto misali kana da himma ko kuma ya zamanto ka koyi mutum ƙanana ka fara su ka fara su kayi kayi kayi babu laifi manya manyan littattafai ka ringa mutsala a su ka ringa karanta su ko kuma ka ringa zuwa in ana karatun su saboda ita mutsala'a tana tabbatar ma da ilimi ita ma misali yanzu zaka zo ka ce wannan littafin sai ka karance shi kana bi a sanne dai inda ka karanta ka karanta ka karanta ka karanta ka karanta sai ka aishi yanzu wanda aka cewa ya sauke sirrin alamin nubala wajen mujallali talatin kake ga wata irin fa'ida ce ka zai samu a ciki yanzu mutanen da akwai albani watanin yana neman wata mas'ala mas'ala yana neman ta da ya karanta littafi wajen dubu dubu littafi daga gilaf zuwa gilaf ya karanta yana nema a cikin maktaba yana nema da kyal ban sani bai samu ko kuma bai samu to ka gani irin wannan yanin shi sa in ya zo bangaren abin da ya shayi ilimi zaka ga yana da bagaji ya yana da yake da abubuwa wanda suke sun huce wato a lissawa idan shi ilimi yana buƙatar kuma mutala a ta littattafai kada ya zama tokar kullum wato salula ce a hannunka kana whatsapp ba baka daukan gasar riga pdf kana iya ka buɗe a sallata ka karanga karantawa in baka iya ba wato baka da littafin ko kuma wani abu malam yace wa man ta'arrada wa man ta'arrada lin nazri fil mutawwalati faqad yajni an ala dinihi wa tajawuzul i'tidal fil ilmi rubbama adda ila tadayyihi yace dukan mutumin da ya bujuro wa dubi game da abin da ya shayi manya manyan littattafai to la'alla zai jiratu daga wasu abubuwa na addini shi idan baka da tamakkuni da wasu abubuwa wanda zai su tabbatar da kai akan abin da ya shayi addini ya ce wata wuja wuzul i'tidali fil ilmi da kuma wuce wato bi daidaito samun daidaito a cikin ilimi yace rubbama adda ila tadyihi bari dai so da yawa zai iya kai kama ya zuwa wato da tozartar da wato abin da ya shahi wannan ilimin saboda kai baka kai ba mas'alin sai ka je ka ringa karantawa ka ringa karantawa sai ka rikice gaba ki daya ka rasa aikace ni ko malaman nan sun sa ni rudu ko kuma irin yadda wasu jahilai da ka ji a irin wannan mutum bai karatu ba ilimi ka ji wani malami ya ce kaza wani malami ya ce kaza ci ya zo yana magana shi wallahi ya shiga rudani dama a rudani kake baka neman ilimi baka neman ilimi tabbacin ilimin ne kake nema ai dole ka shiga rudani amma kana neman ilimi bayan da za a yi ka shiga rudani akwai masaloli wanda da kai kai ne wanda sai can ciki sai malamai malamai za su iya warware ka kai kanka wato zuwa ga irin wannan masaloli malam yace min bada'i al-hikam qaula abdul karim rufa'i daga cikin irin hikimomi wanda suke wato bada'i yace fadar abdul karim ar-rufa'i yace ahadu shuyukh al-ilm bi dimashq sham ce ɗaya daga cikin manya-manyan malamai wato na ilimi a dimashq kasar sham yace fil qarn al-madi a karni wanda ya gabata yake cewa mi ba'amul kibari sun sigari ya ce abincin manya gubar yara ce kaga bangaren ilimi abincin manya gubar yara ce yanzu kai wanda zaka kai kanka baka kai ba littafi ka je ka ɗauka ka ringa karantawa to kaga guba ce kake saba kanka a abinci ma yanzu haka abinci da ake cin abinci akwai yanzu yaro ɗan jariri ya ce wani abu wani dan karamin wanda ya warware ya ci wani abin da babba zai ci ba zai ci ba a likitance ma ba zai ci ba to ka gani saboda in ya ci shi guba ce ta kai shi zuwa ga hallaka yanzu jariri ba ta ake wa ringa bashi nono ko madara ko wani abu ka bashi sai ya warware ya kai kaza a bashi kaza a bara bashi da abubuwa masu tafshi da wani menene da menene to je ya samu wutuwar lafshi ka bashi sun warko ko kuma wake da shinkafa ka bashi ka ce ya yi rike ciki to ka gani eh nan zaka kumbura mishi ciki ko kuma ka kai kanka ma inda zaka wato wannan shi yasa malam yace ta'amul kibari abincin manya wato simmus sigar summus sigar wato gubar wato yara ce to haka bangaren ilimi yanzu malamai yanda suke neman ilimi suka shiga wasu matsalolin kai kai kanka ma ka je kawai zaka kai kanka ga abin da ya shahi wato hallaka da kuma wato tozarta sai wato fasali almakadin tasi shishike ko fasali da tara wanda yake cewa asaburu fil ilmi tahammulan wa ada ka ji kohe da haƙuri haƙuri a cikin wannan neman ilimin a ilimi tahammulan wajen ɗaukan ilimin wa ada'an da wajen isar da shi kai wanda kake ɗalibi da kai wanda kake malamin da zaka isar da ilimi dole sai da haƙuri eh da haƙuri zaka wato kai zaka samu wannan yace iz kullu jalilin min al umuri la yudriku illa bis sabri yace lalle tabbas dukkan wani abu wanda yake mai amfani abu wanda yake da da da da abin da yake da kima wato a cikin al'amurra gabaki daya ya ce la yudraku illa bis sabri ba za ka riske wannan abin ka same shi sai da haƙuri ko menene baka ji ba hausa suke cewa mai haƙuri ma haƙuri yake yanka menene yake dawa dutsi ya sharo ya sha har ya sharo mai ka san wanda ya dawa dutsi ya ya sharo wani dutsi ai ya haƙuri to yaushe dutsi ya dahu wuta ma da ake sa mishi barantana an dora shi cikin wannan to kaga haƙuri طيب يتي وعازم شيئا تتحمل به النفس طلب المعالي تصبيرها عليه ولهذا كان الصبر والمصابرة مأمور بها لتحصيل أصل الإيمان تارة ولتحصيل كماله تارة أخرى ما لنك ما في جرم أبو وندا تتحمل به النفس وندا ريزة أوكيشي talabul ma'ali shine neman wato abin da ya shahi ɗaukaka tasbiruha ko tasbiruha alaihi wato ka haƙurƙurtar da ran naka haƙuri ka haƙurtar da ran naka ka ba ta haƙuri walihaza ya ce saboda haka kana sabr wal musabara sai ya kasance haƙuri wal musabara da juriya ma'amurun biha abun umarni ne bihima abun umarni ne aka yi musu li tahsili aslil iman taratan wani lokaci da kaga an yi umarnin wannan da haƙuri da juriya don ka samu wato abin da ya shahi asali na wato imani wali tahsili kamalihi taratan wani lokaci kuma don ka samu wato kamalar wato abin da ya shahi imani Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru ya ku wanda kuka yi imani isbiru ku dau haƙuri wa sabiru ku jure ku dau haƙuri ku jure ka ganin ya ayyuhal ladina amanu aka ce wa ku wanda kuka yi imani kenan tabbatuwar ku samu imanin nan asalin imani shine isbiru wa sabiru ku dau haƙuri ku jure haka Allah yake cewa wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha annabi sallallahu alaihi wa sallama ka bai wa ranka wato haƙuri tare da allazina yad'una rabbahum wa'annan wanda suke kiran ubangijin su bil ghadati wal ashi sai da yamma yuridu na wajha suna neman wato yarda Allah subhanahu wa ta'ala kenan wannan sahabbai ake nihi a farko sannan kuma da dukkan wanda zasu zo bayan wato annabi bayan sahaba annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda suka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala malaiki cewa kala yahya bin abi kasir fi tafsiri hadhihi al-aya tafsirin wannan aya yahya bin abi kasir yake cewa hiya majalisul fiqh wato ai alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha da aka ce wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum al-aya yace hiya majalisul fiqh ita ce majalisin da ake karatun fikihu majalisin kenan da ake wato daukan karatun addini wato kenan annabi ake gani mista dau hakuri akan abin da ya shafi daukan wato wannan karatun malam yace walan yahsula ahadan al-ilma illa bis sabri da ɗaya ba ta yanda za a yi wani mutum ya samu ilimi face sai da hakuri duk wanda kaga ya samu ilimi yayi hakuri yayi hakuri yayi hakuri a neman ilimi ya bi dare ya bi rana ya je ya kwana da yunwa ya wuni da ita wani lokaci tukun ya samu wannan ilimin ba haka nan ba kawai kana zamna a gado tamannaita an tumsi faqihan munaziran bi ghairi ana'in ce wal jununu fununu ce walaysa iktisabil mali duna mashaqqatin tahammiluha fal ilmu kaifa yakunu kana neman wato ka samu ilimi bai kairi a na'in ba tare da ka sha wahala ya ce wani kunu kunu ce ai hauka fanni fanni kala kala ne kai ga fannin haukanka za ka samu ilimi baka sha wahala ba shine haukanka kai ya ce walai sakti sabul mali duna mashakkatin ai kuɗi ma da kake zuwa kasuwa ka taɓa gani mutum kawo kahinya ka yanzu duk wani mai kuɗi tsaya duk wani mai kuɗi da ka sani kawai haka nan kawai samu kan shi yake kuɗi tambaye shi ka jiya yayi kahinya tsawo ya zamanto yau mai kuɗi ne ce shi ne ya ɗauki a tanwa a belo ya yi menene shagon shida yana nan rumfa ce gare shi ya yi miye da sahi ya buɗe bai cinikin kobe ya yau da gobe yau da gobe yau da gobe ya ɗau haƙuri har yanzu yawar haka ya zo ya meke kafa dai wasu suke hidima suna saidawa shi yana karki da kuɗi ka gani ce shi yasa can yace ya gusul bahar man talabal lu'ali dole sai ka yi nutso idan kana neman gwal to haka shi ma neman ilimi dole sai ka ɗau haƙuri ka yi nutso a wajen neman wato abin da ya shahi ilimi shi yasa ya ce wadan ya hasula ahadan ala ilma illa bisaba babu wanda zai samu ilimi face wato sai da haƙuri malam ya ce kala yahya bin abi kasir aidan yahya bin abi kasir ya ƙara faɗa cewa la yastati'ul ilma bi rahatil jism ka san da cewa hubba ta yadda za a yi ka samu ilimi bi rahatul jism da samun wato sauki a jiki kawai kai kana cikin walala ka ce ka samu ilimi a babu wannan sai ka dage ka nemi karatu ka nemi karatu ka shiga ko ina kai ne can kai ne can kai ne can kai ne can duka abin da ya shafi neman ilimi ka tsaye wannan majalisi ka koma wancan majalisi ka je can ka dauki karatu ka je can ka duba ka gani salaf don neman ilimi wajen karatu akwai wanda irin cikin magabata wanda aka ce imamul a'amash ne koya ne shi in ka zo neman karatu wajen kama ya jarraba ku sai kun zo sai sa kare ya shuna muku kare ya biyu kare ya ki shuna muku kowa ya wuta da gudu da dattawan shi can kunga yi kunga ya lallaba ku dawo kuma masu yin masu dawo to kai yanzu nan wani malami ya zo ya ce ya sa kare a kowa gidan shi kun zo karatu ya saka muku kare ina ji zuwa za ku yi radio ku kira malamai a yi wa'azin kasa a ce wa na kawai kaza da kaza da to duba ga Abdullahi dan Abbas in ya je neman ilimi wajen malamai yace zai zo ya zamna kofar gida yana jiran malamin ya fito ya zo habbarci ya ɗauke shi kura da wani wannan duk su zo da ledodi su ringa taruwa hawan shi malaman ya wato ci an annabi dan uwan annabi ya zo ya tsako gida na haka dan me baka sa ba aka kira ne ce a ilimi ne dole sai an haƙuri an nema yanda yake shi ilimi haka yake da salaf magabata yanda suka yi haƙuri akan neman ilimi haƙuri wanda suka yi akan neman ilimi wani zai zo ya kwana ya wuni bai ci ba abinci bai ci ba abinci kuma haka zai ci gaba da neman ilimin shi lazzar da yake samu daɗin da yake samu wato lokacin da yake karatu kai yanzu ka taɓa jin daɗi lokacin kau kai ya zama to rayuwarka in ba karatu ba kake kau ba jin daɗi kau in ba karatu ka ɗauko ba misali kana zamne kawai ka ji baka jin daɗi amma da ka ɗauko karatu wato zaka ringa jin daɗi ka ringa jin bawa ka ringa jin daɗi ka taɓa ji ko kuma kawai dai kana karatun ne baka jin daɗi sai ka ajiye ka zauna ka ɗauki wata sabka ke jin daɗi to kaga dai irin wannan mu in ne to shi ilimi dole sai da hakuri ka ji ko caye ba ta yanda za a yi ka samu ilimi bi rahatal jism kada ka gani kuma wato muna da barazana da yawa muna da barazana da yawa akan ilimi duk kawo kama kama ne muke ba wani neman ilimi ba ne muke na ainihi ka gani hatta da abin da ya shahi littahi na karatu kaga ɗalibin ilimi wai bai da littahin karatu karatu kake nema kuma baka da littahin karatu kai mutanen da ka sanya suka yi suka nemi karatu da littattafansu wannan yake da littahin zan zo in ce da Allah a ramin littahin ka in yi kofin shi in kwafe shi in rubuce littahin zai rubuce ya rubuce tukwan ya zo ya nemi ilimi da shi to kai kuma yanzu ga shi nan alhamdulillah ga sunan littattafan pdf ma in kana so ya kaji wajen mai photocopy in kana bakka da kuɗi ma je kai university biyu karago ake ko uku karago ne ka je a lissafa amma a impression in ka bada ka samu littafin ka aji saboda wannan barazana ce wannan pdf duka dogaran da muke yi da shi hadari ne hadari ne za a wayi gari kawai wuf kaga satellite din bantana kawo ko babu to in babu su a takarda ko babu magana wa kuma da mun bamu hardace ba to ya ne zai sai a zo kai da Allah safa littafin nan ka hardace wallahi ni na wara na yi safa biyu kawai nan kai wallahi Allah shi ne ma Yahuda wannan sun mana yau haka nan ne zai ko ba haka nan yau tun da an rasa abin da ake nema Allah subhanahu wataala ya datar da mu malam ya ce fa bis sabri yukhraju min ma'arratil jahl da haƙuri ne wato mutum zai huta daga tsaki tsaki wato abin da ya shafi jahilci daga dimbin jahilci da haƙuri ne wato zakka huta wa bihi tudraku lazzatul ilm kaji ko da shine zakka riski dadin ilimi saboda in kai haƙuri ka jure ka karantu to za a waye gari kana jin daɗi mun sha ganin irin magabata wanda in ba karatun ba suke bisu jin daɗi bisu jin daɗi kawai daɗinsa a lokacin da suke karatu ne ana karanta mas'ala ta ilimi zaka gani lokacin wato suke jin daɗi ya malam ya ce wa sabru la ilmi nau'ani wato haƙuri game da ilimi wato guda biyu ne yace ahaduhuma na farko yace sabrun fi tahammulihi wa akhzihi haƙuri wajen ɗaukan ilimin da karɓar shi neman ilimin ya kai haƙuri in ka zo ɗauka zakka shi ɗauka la'alla inda za a yi karatun nesa ne da kai kai kuma baka da abin hawa to yi program ka huta da wuri ka ta yi don ka samu a karaska da wuri kan wani abu ya huce ka zakka je karatun baka da littafi la'alla sai ka yi debure ka je ka yi kwada ko tukun ka samu abin da zakka je ka sayi littafi duka Allah yana nan yana rubutawa kuma kana samun lada duka wannan hanyar da kake hanya ce babba النبي صلى الله عليه وسلم يكتب ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه to ka kai hanya aljanna ce kake kai ta ta neman ilimi kawai hanya aljanna ce Allah ya ce man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din ashe Allah yana nusan ka da alkhairi da ya saka wato kake neman ilimin addini malam yace fa hifzu yahtaju fa hifzu yahtaju ila sabr kaga harda ita kanta tana bukata hakuri harda tana bukata hakuri zaka zo ka fara harda cewa in baka yi ba hakuri sai ka daina kwana daya biyu ka daina ka fara harda cewa misali kuma muna da wani abu misali na zo yanzu na ce to shikenan ya kamata in fara daga arba'una hadisi ko kuma in fara daga wato abin da ya shahi ilimin fiqhu ko usulul fiqhu ko nahwu ko sarhu ko kuma abin da ya shahi balaga ko arud ko kuma adab ko kuma abin da ya shahi hadisi ko kuma abin da ya shahi ulumul qur'an ko wani abu makamancin haka wani nau'i da da ka fara kai Allah wannan matanin tauri gare shi kai to bari yanzu kawai aje shi in koma na hadisin ka dauko kuma wallahi na jin mamma ban karanta ba ana biyo da yarda ba nan dai rubuta haka muke yi kada yi ana biyo da yarda kai kai kai kai kai ka gani a lokacin kuma Allah ya kadarta maka hadisi ɗaya ma ya ki shiga to kaga sai kai hakuri wajen harda surtu in ka jima baka yi ba ita kwalluwa in kana yawan yi take budewa to idan ka jima baka yi ba sai ka manta sai ka zanga jin yauni lokacin da zaka yi sai ka ɗau haƙuri tuwon ka ci gaba kinan dole wajen har da cewa he ka yi haƙuri malam ya ce wal fahimu ya hataju ila sabr haka fahimta ma wajen da ka zo neman karatun fahimta ma tana buƙata haƙuri sai a zo a yi ta karatun kai kawai ran nan kawai baka gane a mamiyanin me ake an hwara kenan minti goma barci ya ɗauke ka ka harsa ya ne za a yi ka gane kawai kwata-kwata ka kasa gane ka zo gobe in baka yi ba hakuri ka daina zuwa wato abin da ya shayi wajen karatun malam ya ce wa huduru majalisar ilimi ya hataju ila saba halartar majalis na ilimi shi ma ka yi hakuri zuwa makaranta zuwa wajen karatun sai ka yi hakuri in baka yi ba hakuri ba za ka samu ba kadai dole sai ka yi hakuri haka wa ri'ayatu haqqi shaykhi tahtaju ila sabr haka wato irin kiyaye abin da ya shayi haƙƙin malami shi ma yana bukata haƙuri ka kiyaye haƙƙin malami ne idan ka ga malami kada ka mishi wauta kada ka zo ka ringa yi da ladabi neman ilimi kada ka zo ka ce eh na ce a karanta min nan kuma kana ba da umarni kaga wannan ba hanyar neman ilimi ba ce kamar yadda zan mu je zan mu gani cikin adab da malam zai kawo akan abin da ya shafi wajen neman ilimi haƙƙin malami shi ma ka ringa bashi wato haƙƙin shi yace wannan usani nau'i na biyu yace sabru fi ada'ihi wa basihi wa tablighihi ila ahli to haƙuri kuma wajen baya ilimin ba da ilimin sai ka haƙuri kana badawa kana badawa la'alla ka gani mutanen ma kamar kowa ma bai gane duk sun yi shiru ko kuma kana badawa wani can yana wani abu ko kana badawa a yi kiran wani ya daga a gaban ka yana alowi muna laya alhamdulillah muna wajen karatu ko kuma ana bada ka je sallar wani ta tashi ko ana bada wani ya yi tan wani ya yi tan wasu abubuwa kenan shi ma malamin sai ya yi haƙuri wa basihi wajen isar da ilimin ya yi haƙuri wa tablighihi ila ahlihi da ba ma almajiran ilimi sai ya yi haƙuri yace fal julusu lil muta'allimin yahtaju ila sabr zaman da malami zai yana koyar da malamai shi ma yana buƙatar haƙuri dole sai ka yi haƙuri yace wa ifhamu wa ifham wa ifhamuhum yahtaju ila sabr ka sanar da su su gane fahimtar da su shi ma yana buƙatar haƙuri yace wa ihtimalu zallatihim yahtaju ila sabr da ɗaukan wato irin abin da ya shahi kusakuransu ko kuma irin calalladiya da zata ja ɗalibi ya zo ya yi ma malami wani abu wanda bai dace ba shi ma yana buƙatar haƙuri malam ya ce wa fauka hazainin na wa'aini min sabri min sabri man sabar man sabri min sabri al-imli yace daga cikin saman wannan wato nau'i ika guda biyu daga cikin nau'i na haƙurin ilimi yace as-sabru ala sabri fihima wa thabati alaihima yace haƙuri as-sabru ala sabri fihima yace haƙuri akan haƙuri cikin wannan nau'i ika guda biyu wajen ɗaukan ilimin da ba da ilimin yace wa thabatu alaihima da tabbatuwa akan haka sai ka tabbatu kada ya zama to ce ni hakuri na ya kare baka iya wai zuwa neman ilimin kaza da kaza da kaza da kaza yace wani malam yake cewa li kullin ila sha'awil ula wa sabatu yace walakin azizun fil rijali sabatu yace dukka naga kowa ila sha'awil ula game da abin da ya shahi neman daukaka wa sabatu da abin da ya shahi matakai da fagamniya kowa yana tahiya "Wu, wannan yayi nan wannan yayi nan yana nema kowa yana neman inda zai samu ya ɗaukaka ya zamanto ya ɗaukaka akan sha'anin duniya ne ko akan neman ilimi ne yace walakin sadidi yace azizun fil rijali sabatu abu ne wanda yake mai wahalar samu a cikin mazaje wanda zai tabbatu akan hakan tabbatuwa akan ajima ana yi hausa suka ce sai gaskiya ajima ana yi sai gaskiya kenan menene ake so haƙurin nan ka tabbata a shi sai ka wayi gari wato ilimin da kake nema wato Allah subhanahu wataala ya yi maka tawfiki wato ka samu yau da Allah mu tsaya a nan saboda wato ina na ɗan wannan mun samu minti arba'in bai damun shiga wannan amma dai ka sai dai gobe inda Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in